الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na ashirin da biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da uku ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin tarbiyatul aulad fi dau'il kitabi wa sunna ma'ana tarbiyyar yara a hasken alkur'ani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne wallafar addoktor abdulsalam ibn abdullah sulaiman hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu game da raɗa wa yaro suna da kuma sanya masa alkunya mai kyau zaɓa wa yaro suna na daga cikin haƙƙin da ɗa yake da shi akan iyaye ko akan uba ya duba rangaɗe ɗan suna mai cike da wato wanda yake ɗauke da kyakkyawar ma'ana ya sanya wa ɗansa akwai hadithin da muka karanta duk da cewa hadithin yana da rauni ta fuskar isnadi cewa za a kiraye mu da sunayenmu da na iyayenmu a ranar tashin alkiyama da aka kar a kira sunanka sunanka ya yi maka tasiri a tashin alkiyama ya zamanto mummunan tasiri da aka ku kyautata wajen sanya sunayenku ko wajen sanya wa 'ya'yanku suna wannan hadisi mun karanta shi duk da yana da rauni sannan ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya caccanza sunaye marasa kyau a wato cikin sahabbansa Allah ya kara musu yarda kuma isnadin wannan magana ta canza sunayen da annabi ya wa wasu cikin sahabbansa isnadi ne sahihi ya tabbata ya canza wa Abdurrahman Abdurrahman ibn Auf suna wanda da sunansa Abdul Ka'aba sai ya mayan masa da suna da Abdurrahman ma'ana ya maye gurbin wancan sunan da Abdurrahman sannan akwai wata da ake kira Asiya bil Ain Asiya binta Thabit bin Abil Aqlah Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ya canza mata suna ya sanya mata suna Jamila to kaga wannan duk ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya irin waɗannan ainihin wato yana canza irin waɗannan sunaye waɗanda suke ma'anarsu ba ta da kyau ko kuma suna ɗauke da wani tasiri da ba zai yi wa mai sunan ainihin wato kyau ba kuma ba zai zama alfanu ga jama'ar da zai rayu a cikinsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunayenku wanda Allah ya fi so a habbil asma inna ahabba asma'ukum ko asma'ikum ila Allah sunayenku wanda Allah ya fi so shine Abdullah da Abdurrahman akwai hadithin tasammu bismil anbiya ku dinga raɗawa kanku ko ƴaƴanku sunayen annabawa sunan da Allah ya fi so dai shine Abdullahi da Abdurrahman duk da cewa kalmar tasammu bismil anbiya kamar yadda babban malamin hadithi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan banda wannan wannan kaulin yana da rauni tasammu bismil anbiya amma hadithin sunayen da suka fi kyau shine abdullahi da abdurrahman wannan isnadin yana da kyau sannan sunan da ya fi dacewa da ma'anarsa shine harith da hammam a sanya wa mutum suna harith yana ɗauke da ma'ana mai kyau wato mai ƙwazo kenan mai himma mai fafutuka wajen nema hammam kuma mai himma kenan wa aqbahuha annabi yace suna mafi muni shine a sanya wa mutum suna harb ko kuma a sa masa murra harbu yaƙi tashin hankali wato abin nan wato abin nan wato rashin kwanciyar hankali mur shi kuma daga ɗaci ne kaga dukkanin su babu wani suna mai daɗi a kunne sannan babu mai daɗi a ma'ana sannan mun karanta wata ruwaya da sa'id bin musayyib da kansa yake ruwaito ta daga mahaifinsa ainihin wato musayyib ibn abi wato ibn huzn ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi yace kakansa shi sa'id bin musayyib ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya sunanka ila wannan shine asalin duk wanda yazo zai karbi musulunci a tambaye shi ya sunansa in an ji sunan ba mai kyau bane sai a musanya masa da suna wanda yake mafi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sunanka sai yace sunansa hazunu wato sunansa wahala da tsauri annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a kai kuwa a canza maka suna mana ka zama sahalu ka zama mai saukin kai ka zama mai saukin sha'ani ka zama mai sauki cikin al'amura sai ce a'a ni gaskiya ba na so a canza mun sunan da mahaifina ya canza mun aban mun suna na sa'id ibn musayyib ya ce aiko wannan barin suna da aka yi wa kakanmu tasirin sa wanda marar daɗi na tsauri da kausa kausan hali bai gushe ba a cikin family din mu to kaga ashe ba ma wai kai ka sawa ɗanka ba ya akwai yiwuwar idan kakanka ko mahaifinka yana dauke da irin wannan sunan zai iya biyo channel din yaya da jikoki da sauransu sunan ga sa'id bin musaib ya ce sunan da kakansu aka sanya masa kuma annabi zai canza masa ya kiyarda to bai gushe ba yana da tasiri wajen samun kansu cikin tsauri da wahala mun karanta ainihin wato wata kissa da aka ce sayyidina Umar ya tambayi wani mutum ya sunansa ya ce sunansa Jamra ya sunan babansa ya ce Shihab ya sunan unguwarsu ko kabilarsu ya ce horaka ya ce daga ainihin wato ina gidanku yake ko unguwarku ko kuma gidanka sai ya ce biharratin nar unguwarsu kenan gidanka fa a wani layi yake yake cewa bi zatin laza sayyidina umar ya ce to kaje zaka tarar gidanka ya babbake da wuta ma'ana wa'annan balbalin bala'i na sunaye da aka sa ma sunanka garwashi sunan babanka harshen wuta sunan ainihin wato kabila ku gobara sunan ainihin wato unguwarku unguwar wuta sunan layinku zatin laza yace wannan wani irin bala'i ne wannan combination na tashin hankali da aka hada ma yace zaka je ka tarar da gidanka ya ainihin wato babbake ya kone kuma aka ce mutumin yaje ya tarar da gidan nan lalle kam ya kone duk da cewa wannan asar din sun ce ba bai inganta ba ta fuskar isnadi to duk wayannan abubuwan su muka karanta wanda yana nuna cewa lalle duk sanda Allah ta'ala ya azurta ka da da ko ya to lalle ka tuntubi ma'abota sani in ka zabi sunan da kake so ka sa musamman sunaye wayanda ba ba a san ma'anar su ba to a tambaya amma sunayen da suke na annabawa ne ko na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ko baka tambaya ba tunda annabi bai canza musu ba sunaye ne masu kyau zaka iya sa sunayen sahabbai sunayen annabawa ko sunayen da ake jingina su zuwa ga bautar da ɗa zuwa ga Allah shine kamar Abdullah, Abdulrahman, Abdulrazak, Abdulmalik, Abdulkudus, Abdulbasit, Abdulsamad ire-iren waɗannan kaga dama ka jingina su zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kaga wannan shi ma baka da matsala to duk mun tattauna akan wannan satin da ya gabata wanda har ma an kawo ta magana ta ainihin wato a Iyas ibn Muawiya ya ce shi da ya ga mutum ma yakan gane sunan wani irin suna ne da shi ya ce da ya ga mutum yana ɓaɓɓata rai yana wani shashen kunu yana ciccijewa yana wani kumbura yana harbin iska shi kadai da wahala in sunansa ba kububuwa ba ne kuma kila da ya ce mala ya sunanka sai ce kububuwa ce haba ko na ji dai an gane ko yawa ya ce da ya ga mutum yakan auna shi ya ga mutum kuma mai fara'a mai kaza da kaza da kaza da kaza da ya gan shi in ya tambaye shi zai ji sunan ya yi daidai da yadda dama ya fassara to kaga duk wannan yana nuna cewa suna yana da tasiri da haka iyaye su iya bakin kokari wajen zabawa ainihin wato ƴaƴayensu sunaye na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa matansa guda biyu suna da haka wancan suna duk sunan da yake ma'anarsa tana da muni ana canzawa kamar wayancan wanda muka faɗa sannan duk sunayen da suka akwai ziga da tsarkake masu su to su ma ana canzawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan matansa guda biyu da ake kira barra ya canza wa ɗaya sunanta zainab ya maida ɗaya kuma sunanta juwairiya قال المؤلف رحمه الله تعالى dama abu biyu malam ya faɗa ya ce sanya suna da kuma alkunya a ce baban wane ko baban wance ko babar wane ko babar wance wannan za ga akan ana da shi a hausa amma larabawa sun fi amfani da shi a ce abu kaza abu kaza ko ummu wance za ga akwai irin wannan to za mu ji alkunya malam ya ce banda suna kuma daga cikin abin da ake so a sanya wa mutum shine alkunya wa amma al muallif rahimahullah yace al kunyatu al kunya wa amma al kunyatu amma ita al kunya fahiya in kana tayyibatan in ta zamanto al kunya ce mai kyau falaha atharun fin nafsi to ita ma tana da tasiri a cikin zuciya wa ikramun lil makani sannan aka sanya al kunya mai kyau kinaya mai kyau ko alkunya mai kyau to takan zama karramawa da girmamawa ga shi wanda aka yi wa alkunya din qala sha'ir wani mawaki yana cewa ukunihi hina unadihi li ukurima wala ulaqibahu wasau'atul laqabu yace ukunihi yace ina yi masa alkunya maimakon hina unadihi lokacin da zan kirawo shi li ukurimahu dan in karrama shi wato larabawa su in suna so su karrama mutum ba sa kiran sunansa tsirara kamar yadda ko a zamantakewa mu ma girmamawa shine saka sunan mutum in ya je maka kace alajuwa ne in kuma bai je maka ba malami ne ko kuma dan takarar zama malami ko kuma dai wanda in an ce masa malam yana jin daɗi sai a raba masa da cewa gidan malam wane duk da cewa kaga ba karatu bane da shi ba kuma karatu yake bayarwa ba amma da in an raba masa malam ya fi a kira shi da sunansa tsura zalla ba wasali ina fata an gane to ballantana yana gani ya je maka ba ɗaya ba biyu ba sai ya ɗauke ka cikin yan hasidin idan hasada kawai ka kira shi da sunansa kai tsaye ba tare da ka sa masa alaji ba to kaga ashe alkunya ko ka ce masa baban wane ko kuma baban wance wannan akwai karramawa saboda ka kira mutum ka tsiraita sunansa kawai ka kira shi da suna haka ina fata an gane to shine wannan mawakin yake cewa ukunihi ina yi masa alkunya in saka ya sunansa sai in jingina shi zuwa ga baban wane ko baban wance unadihi hina unadihi duk sanda nake so in kira shi li ukrimahu ina kiransa da wannan alkunya ne dan in karrama shi dan in girmama shi wala ulaqibahu ba zan masa sunan banza ba masa laqabi an gane ko shine wala ulaqibahu ba zan masa laqabi ba dan laqabi shine za ga galibi na tsokana ko kuma sunan da yake lakabin za ga ko sana'a ko hali ko dai wata ɗabi'a ta mutum marar kyau wanda shi ma baya so a dinga kiransa da wannan to sai shine lakabi yake cewa shi yasa Allah ta'ala ce bi isa lismul fusuqu ba'da al-iman wala ulaqibahu yace ba zan masa lakabi ba wasau'atul laqabu domin abin da yake mai muni shine lakabi lakabi yana da muni kaji an ce mutum dan baki a kaga wannan lakabi ne wanda yake ai ka san wannan sufarsa aka kalla aka ce aka ce dan baki ko black an gane ko ko kuma mutum ne wanda yake irin dan gajeru sai a ce malam dogo kaga wannan izgili ne ma tsokana ce ko kaga mutum ana ganin sa gab kaman dan dab da kasa waya kuma a dinga ce masa malam dogo to ai kaga ko shakka babu wannan izgilanci ne ma ba abin nan ba to za ga ba a san lakabi amma ana san alkunya wal kunyatu ita kuma alkunya ma sadara ita ce wadda ta fara bi abi fulan baban wani au ummi fulan ko babar wance ko babar wani wallaqabu shi ko laqabi ma yufhamu minhu shine irin wanda ake fahimta daga gare shi wasfun muayyan wata sifa a bar ayyanawa wanda ana faɗan laƙabin kasan da wani ake wal aktharu mafi yawan lakabi annahu lidham ana amfani da shi ne dan zargi mafi yawan lakabi za ga zargi ne wata sufa ce da mutum ko ta rashin hakuri ko ta rowa ko ta ainihin wato fushi ko ta fada sai kuma a makala masa wani suna wanda zai zamanto ko a yi masa wani lakabi da wannan shi yasa galibin lakabi za ga cewa zargi ne ba wa wani sufa ta yabo ake kira ake kallo ta mutum a ambace shi ko wata ɗabi'a mai kyau a yi masa lakabi da ita ba ba a cika haka ba galibin lakabi za ga tsokana ne ina fata an gane walidha fal kunyatu karamatun dan haka ita alkunya girmamawa ce hatta lisagiri har har ga karamin yaro ina fata an gane har ga karamin yaro to alkunya wato girmamawa ce domin wa qad kanna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam aba umair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wani yaro da ake kira abu umair yayi masa alkunya wa huwa sagirun kuma yana yaro bai ma girma ba balle ya aure ballantana ya haihu ballantana a ce masa yana da yaya a ce baban wani ashe tun mutum yana yaro za a iya ce masa abu fulan ina fata an gane mutum yana yaro a sa masa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa aba umair alkunya fakana yuda'ibu manzo Allah ya kasance yana yin wasa da wannan yaron fa ya kulu sai kaje ya ce masa ya aba umair ma fa'ala nughair ya aba umair ma fa'ala nughair ainihin wannan li'ummi ne na Anas bin Malik li'ummi ne na Anas bin Malik dan gidan Abu Talha al-Ansari ne Abu Talha al-Ansari bayan mahaifin Anas ya rasu ai mahaifiyar Anas wato Rumaisa ko Ummu Sulaim ta aure Abu Talha al-Ansari to cikin yayan da suka haifa akwai wannan ainihin wanda annabi yake masa alkunya da Abu Umair wanda yaro ne li ummi na ainihin wato Anas dan Malik ya'ya ne na Ummu Sulaim wanda uwa ta hada uba kowa da nasa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa alkunya da ya Abu Umair to da wata rana ya zo ya ganshi da dan tsuntsu yana da kanari wato shine Nugair kanari kenan irin dan tsuntsu da za a yi wasa har malamai suka ce wannan yana nuna halaccin a ba yara tsuntsaye ko tsuntsu su wasa da shi matukar ba za su cutar da shi ba sannan wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wasa da yara sai ya zo wata rana ya samu abu umair din ransa ya ɓaci ya yi tagumi to shine sai yake caya ashe tsuntsun ne ya mutu to ka san yaro da irin waɗannan abubuwan da suka shiga ransa ya zo ya gan shi cikin damuwa sai annabi ya ce ya aba umair ma fa'alan nughair ma'ana ya kai baban umair ya ya dan labarin dan tsuntsunka to ashe tsuntsun ne ya rasu sai annabi yake masa wasa da haka sallallahu alaihi wasallam da kaga kenan ana yi wa yaro alkunya to ballantana wanda yake babba kila ma har ya haifa to kaga wannan min babi aula a ce an yi masa alkunya wannan hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 6,129 da kuma hadithi na 6,203 imam muslim ya fitar da shi hadithi na 2,150 imam nasai a cikin al-kubra mujalladi na tara shafi na 132 hadithi na 100 da wato dubu goma ne? dubu goma da casa'in da biyu haka ne ko? hadithi na dubu goma da casa'in da biyu imam ahmad a cikin musnad shi ma ya fitar da shi mujalladi na sha tara shafi na ɗari da tamanin da biyar hadithi na dubu goma sha biyu da ɗari da talatin da bakwai hadithin anas ɗan malik waƙade yake cewa وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه yana cewa ajjilu bi kunya auladikum ku yi gaggawar yi wa ƴaƴanku alkunya qabla an tusri'a ilaihim alqabu su tun kafin a yi musu lakabi wanda ba shi da kyau gara yaro ya taso da wata wani lakabi wanda kawai haka ya taso aka ya girma da shi galibi za ga ana da irin wannan da za ga yaro ya taso da wannan sunan sai ga wani ma in an tambaye ka me ainihin sunansa sai ga baka sani ba galibi ko sunan rana ran da aka haife shi sai ya taso da wannan lakabin sunan ranar ko ko kuma wani abu da ya faru lokacin da ya haife shi aka haife shi ko kuma yanayi na sanyi ko zafi ko wani abu mai kama da haka duk sai ga irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ainihin wato ana sa wa mutum to kaga sai na umar ce ku yi gaggawa ku yi maza maza wajen ainihin wato sanya wa ‘ya'yanku lakabi kafin sunan banza da laƙubba marasa kyau su ainihin wato yi musu shiga sauri wannan magana ka koma cikin al'adabu shar'iyya na ibnu muflih mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin to wannan shine abin da ya shafi alkunya kaga kenan tun yaro yana karami ya taso da wani lakabi mai kyau yawa a yi masa wani lakabi mai kyau ko kuma kai masa alkunya ya taso da ita musamman idan suna ne wanda yake ana ganin zai ɗanyi wahala faɗa ga mutane to a sa masa wani lakabi tun da wuri kafin ko dai a cikin sunan kaga an bata ko an shafe wasu abubuwa an ba wasu abubuwa ƙarshe sai ya taso da wani irin yanayi na suna wanda za ka ga ba cikakken suna ba ma ka rasa ma'anarsa to in aka samu irin wannan sai a sa wa yaro alkunya ko kuma ya masa lakabi mai kyau yanda zai tashi da shi don kada sunan banza ainihin wato ya bi shi tun yana yaro gaba ta tara shine alhaqiqa ai annasika shine wato abin yanka abin aqiqa ma'ana dabbar da ake yankawa an haifi jariri ranar da yaro ya kai kwana bakwai to za a yanka masa ainihin wato rago wanda aka fi sani da ragon suna a kasar Hausa to shi ake kira da alhaqiqa ma'ana ragon suna ko annasika ثم بعد ذلك sannan bayan da abin da aka ambata na sanya wa yaro suna mai kyau da ainihin yi masa kiran sallah da sauran abubuwan da muka faɗa a baya to daga cikin dai hanyoyin samun yara nagartattu masu tarbiyya to shine sunna take ta gaya ma a yi wa yaro kaza a yi wa yaro kaza a yi wa yaro kaza gwargwadon koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wajen ƴaƴanka gwargwadon kuma zaman su mutanen kirki insha Allah gwargwadon samun cikakkiyar tarbiyya daga da za su samu in Allah ya so ثم بعد ذلك ينبغي للمسلم bayan duk abin da kaji kuma ya kamaci musulmi an ya uqqa an waladihi ya yanka ragon suna ga ɗansa wa hiya sunnatun shi kwa ragon suna sunna ne wa yara ba'd ulama wujubaha duk da cewa wasu cikin malamai suna ganin wajabcin yanka ragon suna wasu sun ce sunna ne wasu kuma sun ce a'a wajibi ne in aka haifa maka ɗa ko ya ka yanka ragon suna anil gulami shatani idan yaro namiji aka haifa a yanka masa raguna guda biyu wa anil jariyati shatun idan kuma yarinya ce a yanka mata ainihin wato rago guda ɗaya tuzbahu yawmas sabi kuma za a yanka ne ranar bakwai ranar bakwai ma'ana ranar suna da ake cewa idan ba a samu dama ba ranar bakwai ranar suna ranar bakwai ta zagayo uba bai samu abin yanka wa ɗansa ba ko ‘yarsa a warrabe ashara to sai a tafi sati na biyu kwana goma sha hudu in sati biyu zagayo Allah ya sa Allah ya hore sai ya yanka wa ɗansa ragon suna idan nan ma ba a samu ba awil hadi wal ishirin sai kuma a tafi ashirin da ɗaya sati na uku kenan ana nan dai ana ta kokari a samu kuɗin ya samu amma bai haɗu duka ba to ai kokari in ya haɗu a sati na uku kwana 21 sai a siyo abin yanka a yanka wa jariri au ayyi yawmin ba'da zalik to bayan kwana sati uku nan in bai samu ba to duk sanda ya samu an gane ko shine fi ayyi yawmin ba'da zalik kowace rana ma bayan wannan in ka samu kawai zaka iya yanka adillatu mashru'iyyatil aqiqa dalilan da suke nuna shar'antuwar ragon suna qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi aqiqati kowane yaro abun daure abun jingina ne bi aqiqatihi da wannan ragon sunan nasa ma'ana kamar in baka yanka ragon suna ba kamar abun abunka ne ka bayar jingina har yanzu baka karbo ba har yanzu ka ba da shi jingina yaushe za ka karɓo ya zama cikakke naka to shine ka fanshe shi ta hanyar yanka masa ragon suna to shine yanzu ka karɓo shi daga wajen jingina shi sa suka ce rahin ai habisun kamar yanzu ɗanka a ɗaure ke a killace ke bi aƙiƙati menene zai yi belinsa ya fito daga inda aka tsare shi aƙiƙa shine ragon da za ka yanka masa to kaga ko shakka babu ragon suna yana da asali kuma ragon suna muhimmin abu ne in dai mutum yana da hali yana da iko to gaskiya ya yanka dan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ragon suna tuzbahu anhu da za a yanka wa jariri yawma sabi'ihi ranar bakwai da haihuwarsa wa yuhlaqu ka kuma ai masa aski wa yusamma kuma a rada masa suna na fata an gane rawahu ashabu as-sunan ashabu sunan sun ruwaito wannan hadisin kamar imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 2838 kuma lafazin da kaji yanzu lafazin imam abu dawud ne ibn Majah shi ma ya fitar da shi hadisi na 3165 Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 1522 haka Imam Nasa'i hadisi na 2420 hadisin Samura ibn Jundub ka kuma duba musnad na Imam Ahmad mujalladi na 32 shafi na 271 hadisi na 20 da ainihin wato 83 waqtulifa malamai sun yi saɓani fi ƙaulihi game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam murtahanun bi hakikati mai annabi yake nufi ko kuma wannan kalmar mai take nufi ta jingina ne shi da abin abin yankansa in an haifa maka jariri to wannan jaririn har yanzu bai zo hannunka ba jingina ne shi abinda zaka bi ya zama naka shine ka yanka masa ragon suna me wannan kalmar take nufi ta murtahanun bi hakikati wanda wannan lafazin riwaya ce ta ibnu maja mujalla wato hadisi na 365 da imam tirmidhi hadisi na 1522 qala al imam ahmad ibn hanbal imam ahmad bin hanbal rahimahullah yace ma'anahu ma'anar da in aka haife shi jingina ne da ragon sunansa ma'anahu ma'anarsa annahu mata diflan wa lam yu'aqqa anhu lam yashfa'a fi walidayhi idan yaron ya mutu yana ja, yana karami ba a yanka masa ragon suna ba to ba zai ceci iyayensa ba ranar alkiyama a yara za su zo su ceci iyayensu cikin masu ceto ranar alkiyama yara ƙanana suna ceto ga iyayensu to wannan uban ba zai shiga cikin alfarma ta ɗansa ta hanyar jariri ko ɗansa ƙarami ya cece shi ba a gurin Allah ranar tashin alkiyama me yasa saboda bai yanka masa ragon suna ba ashe ragon suna al'amari ne muhimmi an gane ko imam ahmad haka ya ce murtahanun bi aqiqati da manzo Allah ce danka abun jingina ne bi aqiqatihi da yanka masa ragon suna sai ya ce ai abin da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nufi idan har dan ya mutu yana karami ba a yi masa wannan yankan ragon suna din ba lam yashfa fi walidayhi to ba zai yi ceto ba ga iyayensa wayurwa an katada an karɓo wata ruwaya ko an yi wata ruwaya daga katada aidan annahu yuhramu shafa'atuhu liwalidayhi za a haramta masa alfarma ga iyayensa zai zo ya dage cewa Allah ya bashi ceton iyayensa Allah zai ce an haramta maka wannan alfarma ba za a baka alfarmar ka ceci iyayenka ba domin ba su yanka ba ragon suna ba lokacin da suka haife ka ai tanshi'atuhu nash'atan saliha ai tanshi'atuhu nash'atan salihatan wa hifzuhu hifzan kamilan marhunun bizabhi anhu ai in ka kula kenan ashe tanshi'atuhu tasowar yaro nash'atan salihatan nagartacciyar tasowa wa hifzuhu da kiyaye shi hibzan kamilan cikakkiyar kiyayewa marhunun abin jingina ne bizabihi anhu da yi masa yanka kana so ɗanka ya taso tasowa wadda take a bar yabo kana son Allah ya bawa ɗanka kulawa ya tsare ka ya tsare shi cikakkiyar tsarewa to lalle ka yanka masa ragon suna wannan ragon suna jingina war marhunun wannan ɗanaka jingina ne an jingine tasowa ingantacciya ga ɗanka, an jingine maganar kiyaye shi cikakkiyar kiyayewa bizzabi har sai kai masa yanka. Shi sa kaga a baya aka ce satin farko in Allah bai hore ba to sati na biyu, in Allah bai hore ba sati na uku, in Allah bai hore ba ko da yaushe in Allah ya hore. Qala ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim rahimahullah ya ce fakanatil aqiqatu ashe ragon suna fida'an ashe fansa ne wa takhallusan da kubutarwa lahu ga shi da min habsi shaytani lahu na tsarewar shaydan gare shi wa sijinihi da kuma kulle shi a kurkukunsa wai in ana so da kada shaydan ya daure shi ya kuma kulle shi a kurkukunsa to a yanka man ragon suna ashe wannan aqiqa din fanso ɗanka kai daga kurkukun shaidan qala al-khattabi imam al-khattabi yace ikhtalafa an-nasu fi hadha malamai sun yi sabani akan wannan magana ta murtahanun bi haqiqati wa ajwadu ma qila fihi ya ce mafi kyawun ma'anar wannan magana mafi kyawun abin da malamai suka faɗa a kansa ma zahaba ilaihi al-imamu ahmad ita ce waccan magana da imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullah ya tafi akanta qala yace hadha min ash-shafa'a wannan daga ceto kenan yuridu abin da yake nufi annahu idza lam yu'aqqa anhu kana diflan wa'ana idan ba a yanka wa yaro ragon suna ba to lam yashfa'a fi walidayhi ba zai cici iyayensa ba to ka ga akwai iyayen da da dama za su kai labari ne ta hanyar ceton iyayensu ta hanyar ceton iyayensu to sai zama ba kai wa ɗanka ragon suna ba to wannan za a hana shi cetonka ranar tashin alkiyama lalle a bubbuga a yi duk mai yiwuwa duk yadda za a ga cewa an samu to a yi ƙoƙari a ga an tanadi abin yanka na ainihin wato suna ga yaro saboda wa'annan fawa'id ɗin da kaji kaji magana ce ashe mai girma har malamai suna ta tattaunawa suna ta kai kawo akan ma'anarta ina fata an gane to wannan duk yana daga cikin ma'anonin da malamai suka faɗa wa nunabbihu ila ba'd al-umur wa nunabbahu kenan ko wa nunabbihu muna jan hankali ila ba'd al-umur izuwa ga wasu al'amura kamar haka na farko innan nasika lalle ragon suna mukhtalafun malamai sun yi sabani fi wujubi ha game da shin wajibi ne sai an yanka ko ba wajibi bane wal arjahul wujubu zance mafi rinjaye wajibi ne ka yanka wa ɗanka ragon suna lil ahadith allati ta'muru bi zalika saboda hadisan da suke umarni da yin hakan walam yasrifuha anil wujubi sarifun ba a kuma samu wani dalili da zai kawar da waɗancan hadisan daga wajabci ba ba a samu wani dalili da zai kawar da wancan umarnin daga wajabci ba da haka wajibi ne tunda babu wani sarif babu wani abu da zai hana wancan umarnin ya zama na wajibi da akwai wani nassi da ya zo ya nuna wancan umarnin ba na wajibi ba ne to sai a tafi akan ba na wajibi ba ne amma ko shakka babu malamai sun tattauna game da yanka ragon suna shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne zance mafi ƙarfi shine wajibi ne yanka ragon suna domin an samu hadisai da suka yi umarni da haka sannan ba a samu wasu hadisan ko wasu dalilan da suka kawar da wancan umarnin daga wajabci ba na biyu inna laha atharan ashe ragon suna yana da wani tasiri fitan shi a tiddiful wajen tasowar yaro ana so yaro ya taso tasowa mai kyau tasowa wadda za ta zama a bar wato gwanin ban sha'awa ingantacciyar tasowa ya taso cikin kulawa to lallai wannan yana da alaka da yanka masa ragon suna na uku innaha shukrun lillah azzawajal to ai yanka ragon sunan ma godiya ne ga Allah madaukakin sarki alama an ama bihi bisa ga ni'imar da yayi maka min ni'matul aulad na ni'imar yaya nawa nawa ka sani wa'anda in za su bada abin da suka mallaka su haifi da ɗaya tak a duniya za su yi annabawa nawa ka sani aka gaya maka wa'anda sun yi ta addu'a dare da rana sun yi ta qiyamul layli suna yi wa Allah magiya ya ba su da kuma galibinsu za ga ɗan ba da yawa aka basu ba wanda kai baka kai annabi ba baka yi ƙoƙari da ƙwazo na neman ɗa'irin na annabi ba ga sanan Allah ta'ala ya baka ka kuma ɗan kukuta ka samar da rago da za ka yanka a ci a shi a yi nishaɗi iyalai su ci makwabta su ma su ci bayan Allah wayanda za ka ba kyauta da sadaka duka ba su ci don nuna godiyar da Allah ta'ala ya maka kyauta ta ɗan mutum da babu kasuwar sai da shi a duniya wannan yi babban godiya ce ga Allah da haka kaga kenan in ba abin ya kure ba abin ya kai makura ta yanda babu yanda mutum zai iya samu to lalle kam ragon suna yana da matukar muhimmanci na hudu innaha tashmalu dhakar wal untha sannan wannan aqiqa din ma'ana ragon suna ya kunshi azzakar wal untha namiji da mace kama fi hadisi ummu kurzin kama yanda yazo cikin hadisin ummu kurz annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil aqiqa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ragon suna fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce anil gulami shatani idan ɗa namiji aka haifa maka ka yanka masa raguna guda biyu ko ka yanka masa awaki guda biyu ko tumaki guda biyu wa anil jariyati shatun idan kuma mace ce aka haifa maka ka yanka mata rago guda ɗaya ko tunkiya guda ɗaya wala yadurrukum dhukuranan aw inathan ba ku da matsala dan kun yanka maza ko mata an gane ko shine wala yadurrukum ba zai cutar da ku ba dhukuranan maza ne au inathan ko mata wannan ka koma cikin sunan abi daud hadithi na 2835 da imam tirmidhi hadithi na 1516 imam nasa'i hadithi na 4217 da kuma hadithi na 2218 haka ibnu maja shi ma ya ruwato shi sannan sahahul albani shak nasiruddin albani ya inganta wannan hadithin wa huwa bi manzilati an nusuki inda ahlul ilm ragon suna matsayinsu ɗaya da dabbar layya a wajen malamai ma'ana irin hukunce-hukunce da dokokin da ake so dabbar layya ta cika to haka ake so dabbar suna ita ma ta zamanto ta cika kenan fala ya juzu fiha arja gurguwa baya halatta a yanka ragon suna ko tinkiyar suna ta zama gurguwa kamar yadda ka san alayya baya halatta ka yanka dabba gurguwa to a yankan suna aƙiƙa shi ma ba a yanka gurguwa wala maksura ko karyayya wadda ta kare wala maridatun ko mara lafiya wala aura ko mai ido ɗaya wayannan duk ba a yanka su alayya to kuma ba a yanka su a suna dan kar mutum ya ce to shi kudin sa kaza ya je samu wata wadda take bata cika ka'ida ba bata cika ainihin wato abinda ake so ta cika ba ya ce zai siyo ta yanka a suna wala yuba'u min lahamiha shay'un sannan ba a siyar da wani abu daga namanta wala min jildiha ko fatatta kaga dai kamar layyayen da aka gaya ma ba za a sai da namanta ba kuma ba za a sai da fatatta ba ya akulu minha ahluha iyalan da aka yi wa sunan aka yi wa haihuwar za su ci daga wannan dabba din mai gidan da matar gidan da 'ya'yan gidan da duk wanda ke cikin gidan wa ya na sannan za su yi sadaka da wani bangare na naman wa yut'imuna kuma za su ciyar da wasu daga cikin wannan naman wa min as-sunan allati hatta alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan game da ragon suna kenan da haka kenan albarkar ɗanka da tasowa tarbiyya mai kyau ashe akwai gudunmawa da yanka ragon suna yake bayarwa akan wannan janibin ina fata an gane wa min as-sunan allati hatta alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin su halqur ra's shine aske kan jariri qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa qala abu abu umar ibn abd al-barr yace al-ibn abd al-barr yace amma halqu ra's sabi amma game da aske kan karamin yaro inda al-aqiqa lokacin suna fa innal ulama kanu yastahibbuna zalik lalle malamai sun mustahabbantar da haka sun so ayi haka ma'ana mustahabbi ne in an wato haifi yaro ranar bakwai din nan a yi masa aski wa an aliyin radiyallahu anhu qal aqqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-hasan bi shatin wa qala ya fatima ilhiqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fiddah فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتوى أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات من ذا الله صلى الله عليه وسلم da aka haifa alhassan ya yanka masa ainihin wato shat akuya ko ya yanka masa rago wa qala bayan haka kuma yace ya fatima yake fatimatu ilhiki ra'asahu ki masa aski ki je ki aske gashin kansa wata saddaki ki sadaka bi zinati sha'rihi da nauyin gashin nasa fiddatan da azurfa in an yi askin sai a mulmule gashin sai a dora shi akan sikeli a ga nauyinsa to nauyin nasa ya danganta in akwai azurfa sai a ɗauko sai a dinga zuba azurfa sai ta yi nauyin wannan gashin sai a kwashe ta sai a bayan sadaka yanzu ba ka da azurfa shikenan yanzu ka aske kan yaron aka sa shi a ma'auni sai kuma ka ɗauki ya danganta da karfinka in zaka iya naira ɗari ɗari sai kai ta jefa ɗari akan ɗaya ma'aunin kana ta jefa ɗari kana ta jefa ɗari har sai ta yi daidai da nauyin gashin yaran in ba za ka in kuma kana da ƙarfi ma sosai sai ka sa dubu dubu kai ta sa naira dubu kai ta sa naira dubu kana ta sa naira dubu daidai nauyin gashin in an abu nan sai ka ɗauke kuɗin sai ka ba wani mabukaci sadaka an fahimta ko yawwa kaga ma mutum ma'abucin dala ne kaga sai ta sa dala ɗin an gane ko in kuma mutum ba mai karfi ba ne sai nemo yan biyar biyar ko yan goma goma ya danganta sai mutum ya dinga sawa yana ta sawa yana ta sa daidai nauyin gashin sai ya kwashe kuɗin sai ya bayar sadaka fi sabilillah qalat na na aisha tace fa wazantuhu sai na auna gashin alhasan lokacin da na yi masa aski fa kana waznuhu sai na ga nauyin sa dirhaman ya kai nauyin dirhami aw ba'd dirhamin ko rabin dirhami sai ta dauka ta bayar sadaka shikenan wannan naga kaman kaman ba a yi ko ko yawanci ana yi to auna wace ba a yi ko to ya kawai sai dai mutum ya kinta ta ya bayar sadaka a mai aski ai shi aikinsa ya yi lada za ka bashi ladan askinsa za ka bashi an gane ko yawa mai aski shi abinda za ka bashi shine ladan askinsa ita kuma ga su sai ka tattara ta ita kuma sai ka yi mata wannan hukunci imamu turmidi ya fitar da wannan hadithin hadithi na 1519 hadithin ali bin abi talib الرضاعة سيكون مسألة شايروة ثم ينبغي للعم العناية بإرضاء المولود حتى الفطام sannan ya kamaci uwa ta ba da kulawa wajen shayar da jariri har zuwa lokacin yaye shi warrada'u tabi'i min al'um shayar da nono ga yaro wato shayar da nonon uwa na ɗabi'a ga yaro, asarun kabirun yana da tasiri mai girma fitan shi a ɗifil wajen tasowar yaro wasu hatihi da lafiyar yaro. Shi sa likitoci ma ga suna ta wannan kwaɗaitarwa cewa lalle lalle a dinga ƙoƙarin shayar da jarirai nonon uwa. Nonon uwa yana da matuƙar tasiri wajen gina wato jikin yaro da kuma lafiyarsa. ويرشد الله سبحانه وتعالى الأمهات Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da iyaye mata ya nusantar da su an yurdi'ina auladahunna da su shayar da ‘ya'yayensu sanataini kamilataini shekara biyu cikakku liman arada an yutimar rada'a ga wanda yake son ya cika wa'adi da kuma lokacin shayarwa sai a shayar da shi shekara biyu dindi. qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wal walidatu iyaye mata yurdi'na auladahun su ne za su dinga shayar da ƴaƴansu haulaini kamilain tsawon shekara biyu cikakku liman arada an yutimar arada an yutimar rada'a ga wanda yake so a samu cikakkiyar wato shayarwa to cikakkiyar shayarwa ko shine shekara biyu kar yaro yana shekara ɗaya da wata ɗaya ko wata biyu a ce ya cika tsotso da yawa a yayin shi an gane kamata yin mai gidan ya kawo abinci sosai yadda uwar za ta dinga samu tana ci tana ƙoshi don yaro ya samu abin da yake bukata ya kai lokacin da jikinsa amfanin nonon ya gama ratsa shi wannan duk suna ba shi kariya daga cututtuka da sauran abubuwa kamar yadda duk masana lafiya suna nan suna ta faɗakarwa da jan hankalin mutane game da wannan suratul baqara aya ta 233 li'annat tifla sabida shi yaro yastashiru hananal um yana jin wannan tausayin na uwa fi athna'ir rada'a a lokacin shayar da shi yaro yana jin wannan wannan hanana din yaro yana jinta wannan tausayin ko da yaushe tana yana jikinta yana jin dumin jikinta da ya dan yi kuka ya ji yunwa a dauka a bashi ya sha to wannan hanana din da yaro yake samu a lokacin shayar da shi to lallai yaro yana jin wannan hanana din wa huwa bihajatin ila zalika kuma yana da bukatar haka wa qad thabata tibbul hadith likitanci na zamani ma ya tabbatar anna hunaka irtifa'an fi nisbati al-isabati bi amradil bi amradil atfal ووفياتهم الذين يرضعون الرضاعة الصناعية likitoci na zamani ma sun tabbatar da cewa hauhawar wato kamuwar yara da rashin lafiyoyi da rashe-rashensu yana da alaƙa da shayar da su da ake yi da bulumboti an gane ko shine arradatu suna'iyya maimakon a basu nonon uwa kawai shikenan ko saboda wani wani wani gayu da uwa tana ganin ba ta son wannan ko kuma ainihin wato saboda ana ganin ya cika tsotsa da yawa kawai sai a siyo madara nani nan ko yawa sai a dinga jika masa ainihin wato a cikin bulumboti wannan bottle feeding din ko shine ainihin wato arrada'atu suna'iyya wa shine feeding bottle wannan bottle feeding din sai a dinga dura masa kawai shikenan da yayi kuka sai a kafa masa bawan Allah shi kuma dama an yi wa abin yadda bara sai ya ji kamar nonon baba mahaifiyarsa sai ta tsotsa ai ta dirka masa nido a ba nido ba wata ke nan yawa ai ta sha ga nonon uwa wanda yake na ɗabi'a wanda shi ake so ya sha sai ai ta bashi wannan nan din to shine an gano likitoci sun fahimci yi bincike cewa galibin cututtukan ƙananan yara da kuma rashe-rashensu yana da alaƙa da nesantar da su da nonon uwa a dinga shayar da su wannan arrada'atu suna'iyya a dinga shayar da su madara ta hanyar bulumboti kama annar rada'atu tabi'iyya kaman yanda shayarwa ta ɗabi'a daga nonon mahaifiya mufidatun yana da fa'ida lil ummi ga uwar ita kanta fi sihhati halin rahim wato game da lafiyar mahaifarta ba'adal wulada bayan ta haihu kaji wani kuma sirrin na Allah madau ita kanta tana samun lafiyar mahaifarta bayan ta haihu in yaro yana tsotsan nonanta yana sha shi ya amfana ita ta amfana nurun ala nur wal jihazul hadami haka yana taimakawa wajen digestive system me kenan na Hausa yawa wajen wajen narka abinci ko yawa yawa yana taimakawa wajen wannan kaga kenan yana samar da lafiya yana da fa'ida ga uwar ita kanta wajen lafiyar mahaifarta bayan ta haihu wal jihazil hadumi da kuma ainihin wato wannan ma'aikatar wadda take sarrafa ko narka abinci tana samun lafiya ita ma tana ƙara samun lafiya sakamakon shan nonon uwa da yaro ke samu kaga kenan ita kanta uwa tana fa'idantuwa da abubuwa guda nawa guda biyu na farko ta fa'idantu da mahaifarta za ta yi lafiya sannan wannan aljihazu alhadami wannan digestive system ɗinta za ta zamanto ita ma ta ƙara lafiya kama annal islama kamar yadda kasancewa musulunci harrasa ala zalika ya kwadaitar akan haka fa abaha lil ummil murdi shi yasa musulunci ya halatta wa uwa mai shayarwa an tubdira fi ramadan da ta ajiye azumin watan ramadan cikin azumi idza kana saumu in har azumin yu'athiru fi radaa yana yana haifar da tasiri wajen shayarwa aka ce ta haƙura da azumin dan ɗan ya samu wannan kulawar ya samu cikakken nonon da yake bukata aka ce an mata sassauci an mata afuwar azumi ina fata an gane aka ce daga baya ta rama bisa sabanin malamai suka ce ta ciyar da sauransu amma dai in an sa ta a cikin masu ainihin wato tunda ba ita bace mai larura dan ne ake ganin zai shiga cikin damuwa in ba abin nan to sai ta rama bayan ainihin wato ta abin nan kamar yadda wasu malaman suka ce wasu malaman kuma suka ce za ta ciyar wanda wannan sabani ne tsakanin malamai insha Allah ولعل من أسباب عدم عدم عطف كثير من من الأبناء على أمهاتهم ما yake cewa الدكتور عبد عبد السلام ابن عبد الله السليماني yake cewa watakila ma fa daga cikin dalilan rashin tausayin da yawa cikin ‘ya'ya ga iyayensu wa kasaratil uquq da yawan saba wa iyaye da ‘ya'ya ke yi fi hadal asri a wannan zamanin da muke rayuwa adamun rada'ati ɗabi'iyya rashin shayar da nonon uwa na ɗabi'a ne har zuwa lokacin da yaro yake bukata watakila wannan yana da tasiri na fata an gane in ka auna irin shekaru ko kuma da yadda ake samun wannan hanana din za ga yanzu kamar ta yi karanci irin tausayin da za ga yaro yana yi wa iyaye da sauran saboda irin yadda suka wahala saboda kamar yadda wani malamin mu yake cewa wato idan ka kuskura ko uwa ta kuskura ta hana ɗanta lokaci lokacin yadda yake bukatar ta sai ya hana ta lokaci lokacin da take bukatar lokacinsa shi ma bai san lokacin da zai raba ba musamman harkar waya yanzu da ta yi yawa duk kowace uwa da waya a hannunta yara su zo kai ku tafi ku je ku yi wasa su zo in ma wani ma da dan wani abu muhimmi yana so ya gaya mata je ka sai an jima kai ba na son damu tana ta tana ta cacin dinta zai rama ne a lokacin da ba mai iyawa da ke sai su da kika haifa to kuma lokacin duk wanda ya zo hello eh hajiya ana dan kira na yanzu ina sauri ina zuwa in ya tafi Allah ya uda wani ma yake sati baki gan shi ba to duk wannan hanana din rashin ba su lokaci rashin nuna musu tausayi irin na uwa rashin jan su a jiki irin na uwa rashin jin dumin uwa jiki to duk ire-iren waɗannan mala ya ce zai iya zama wannan artificial abubuwa da muke renon yara da su a madadin na ɗabi'a don kanmu wahala yanzu iyaye na da da suka wahala kaga hatta harkar kula da tsaftar yaro din nan za ga iyaye sun yi rawar gani da sun yi kokari sosai harkar nafkin din nan mala ko yanzu kuma kaga sai dai naira ɗarin ka a bola ko eh shi ne ai to shi ne mala yake cewa wa la'alla min asbabi watakila ne la'alla ba zai rasa nasaba ba wato rashin tausayin da yawa daga cikin 'ya'ya ala ummahatihim akan iyayensu watakila wannan yana da alaka lokaci yayi ne ta ba ku nuna mana ba na to to shikenan bari mu abin nan wa kasarata yake cewa wala Allah wannan wato yana daga yana da alaka da kuma yawan saba wa iyaye da yaya suke yi a wannan zamani yace watakila yana da alaka da adamun rada'ati dabi'iyya wato rashin shayar da nono irin na dabi'a na uwa wa kasratin rada'ati suna'iyya da kuma yawan bottle feeding wato yawan shayar da yaro ko jariri ta hanyar bulumboti da madara wadda take nan wadda insha Allah muka zo zai ce watakila ma an ce kar hatta shayarwar ma an ce kar a bawa mace mai kaza da sauransu wanda insha Allah muka zo wani satin wani darasin zamu dora akan haka dan an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana amin amin amin